بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والعرش والكرسي ثم الكلام والكاتبون اللوه كل هكم لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق أجدت كالجنة فلا تمل لجاهد ذي جنة دار خلود للسعيد والشهي مؤذب منعم وهما بهي إيماننا بخوض خير, خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل ينال شربا منه أقوام وفو بعهدهم وقل يزاد من أقو الحمد لله والعرش والكرسي ثم الكلام العرش da ubangiji ya halitta wato kubba shi al'arshi shi ne ƙubbatul ala ƙubbatul ala jismin ne azimin naurani jiki ne mai girma amma na haske da ubangiji ya yi subhanahu wata'ala amma malamai suka ce ka ce na kaza ne ko na kaza ne a'a ka sallama ka yadda akwai wani sun ce zumurrudu ne wani sai zabarjadi ne ce a tun da annabi alisa bai yi bayaninsa ya ce ga da yadda aka yi shi ba tun da allah ya ce akwai to ka yadda duk mu yadda akwai al'arshi sannan wal kursiyu sai kursiyu shi ma allah ya halice shi shi ma jismun azimun nurani saske ne ubangiji ya tsara shi shi ma ba wanda zai ce dame dame dame ya ike akwai shi Allah ya faɗa dole mai yadda amma ya ike ta'ayini wannan ya wuce kuma salama shine ka hakura summal qalam sannan alqalami shi ma jismun azimun nurani haka Allah yi shi shi ma da ike me aka hada shi a'a shi ma mu yadda akwai shi al'arshi shi ne ƙubbatul ala duk alam ga baki ɗaya al'arshi shi ne mata rumfa a ƙarƙashinsa kuma kursiyu shi kuma kursiyu idan za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai a jefa a kan kursi kamar ka ɗauki zobe ne ka jefa a hamada irin ta tsakanin Nijar da Libya din nan wacce take ta kai kilomita 700 ba filin jirgin sama ba filin jirgin sama ka jefar da kawanya ai ba za a ganta ba to filin jirgin sama mai girman gaske shine kamar irin na Riyadh mai kilomita 70 to kilomita 700 hamada ka je ka jefa kawanya zobe wa zai san an aje to haka san mai su waɗannan kawakibu manya-manyan nan wanda suke sun fi rana rana ta fi wannan ƙasar tamu sama da miliyan amma ka kalle ta akan wani kaukabin ba ta fi ƙwayar dawa ba akwai kaukabin da ike ya haura rana so tiriliyan goma sha ɗaya tiriliyan goma sha ɗaya da kuma biliyan wajen biyar amma wannan kaukabin da ya fara na su tiriliyan goma sha ɗaya bai kai lebacin sama ta ɗaya ba bai kai ba to ka tattara sammai bakwai gaba ɗaya ka jefa sa kursi kama ka jefar da awanya zobe a cikin hamada shi kuma kursiyu in ka ɗauke shi ka jefa shi a al'arshi kama ka ɗau zobe ka jefar a hamada haka yake alƙalami kuma shi yake kitabati ma kana ma yako shi kai yake rubutu da kansa kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar kyar yana ta rubutu ce da ba shi da tsaga a dunkule yake yana yana yi yana ta rubuta al'umma yana zuwa kan al'umma annabi alsin zai rubuta abin da yasa aka ce ta'adda sai tsagi sai ka ce ummatun muzinibatun wa rabbun gafurun sai zaka rubuta musu to abu uku kenan ko al'arshi da kursi da kalamu sai ce walkaci buna da ko masu rubutu masu rubutun ayyukan da bayi suke yi da abin da muke suna rubuta sannan akwai ko masu rubutu na su kuma su hukun mala'ikun gaba daya kuma mala'ikun da suke rubuta rijistar din mala'ikun kuma sannan akwai kuma waɗanda suke zuwa lalata mafuzu su rubuta duk abin da za a yi na alam a shekara guda iri uku ne to dukkansu su ne katibun sannan allahu sai ya cire haɗafi mai kai cewar katibuna wallahu to na zaman waka zai kare sai cewar katibuna allahu rubutan daban allahu daban shi ma allahu ba wal katibuna lauha ba ba mafa'ulun bihi bane shi ma ma'dufi ne wal katibuna sannan allahu allo lauhul mahfuz shi ma da aka rubuta komai a ciki ko kura ce ta tashi Allah ya san adadin kura kuma tana rubuce a lauhul mahfuz in hayaki ya tashi an san ko guda nawa ne a auna yake ina lauhul mahfuz komai akwai shi a ciki ya sayar kudu ya ce shi dai Allah yana ya gigita shi rekodin irin na ubangiji ce ba hankali ba zai iya dauka komai sai an rubuta shi to sai Sheikh Ibrahim Al-Qani ana sai ce kullun hikam dukkan waɗannan dan hikima ake al'arshi an yi shi dan hikima kursi an yi shi dan hikima kalamu an yi shi dan hikima murubuta an yi su don hikima lawil mafuza an yi shi don hikima amma lalihita ya jin ba don ana da bukatar su ba ba shi da bukatar ko daya duk wanda ka ga wani aiki kawai ya ba shi ne don hikima ba bukatar su ko rai da ake ɗauka malaikun ɗaukar bai isa ba shi ke cirara shi kawai wakilta shi aka yi ya tafa kun malakul mautu da ji wakila bikum shi ramzi ne kawai don ka san ana yi amma cirara shi ne mai shi shi kaɗai kira yake kashe shi mika inda aka washe harka arzikin baya ba kawai wakilta shi aka yi duk abin da wani mutum ya yi daga al'arshin zai yanke kowa in ya ci abinci duk abin da kowa ya ce sai da ya yanke daga can ga irin arzikin da yake so kaza ibu jikin mutum kwakwalwarsa rabanta kaza jininsa rabansa kaza tsokarsa rabansa kaza fargonsa rabansa kaza kashinsa rabansa kaza fatarsa rabansa kaza gashinsa rabansa kaza kaf abin da sai an rubuta a sauko da shi sannan mala'ikun suke tattare da kai sai sun tabbatar ba ɗaya da ya goce duk abin da ya rubuta shi zai yi alam gaba ɗaya tashi sai yadda ya so kissa da malam ya taɓa ba mu ibn al-jawzi yazo yana tafsiri yana yana yi sai yazo suratul rahman sai yazo kullu yawmin huwa fi sha sai wani miƙe sai ce sai ka mun bayani a wani irin sha'anin Allah yayi bayani yayi bayani sai ban gamsu ba haka tashi haka ja ka dauko littattafai ya rubuce rubuce ya wannan ya wannan ya wannan ya wannan aka ga kama an gamsu aka sa aka gaya jama'a za a dawo karatu aka sa turaren wuta aka yi abubuwa to nan za a tashi ana bismillah ana yi sai sake miƙiya ya yi bayani ya bayani bai gamsu ba ibn jauzi da ya gaka sai ya koma salati kullum sai da salatin ana wasu dubu arba'in turan nan sai ya samu amsa daga annabi alaihissalam sai ce masa wannan mai tambayar hidir ne ba zai baka ba ce ga abin da za ka ce masa kullum hufi shi ga kaza da kaza da kaza da ya masa bayani sai sa aka yi gangami gari gari aka ce za a komo karatu su wace manyan buji kurori aka saka turaren wuta aka sa fitulu malam ya hauye har da aka ja yana zuwa ya ce faɗa min kullum hufi shi sai yi bayani dake dake dake dake yana gama sai ce salli alaman allah maka ya salati ga wanda ya gama kwanar sai tafi ya ce salli alaman Allah maka ya san ke je ka amin to duk wani abin da ubangiji ba bukata kawai don hikima kuma fi yawan hikimar ba za a gane ba amma dan abin da za a fahimta wakilinsa a doron ƙasa ake so a dora a kan hanya shine mutum yanda zai yi nasa mulkin ya tafi da abin a mazauninsa na rarrauna aka shirya al'arshi aka shirya kursiyu aka shirya kalamu da marubuta shi ne shi mulki yake tafiya yi alƙalima an san iri goma sha biyu ne alƙalami goma sha sai Allah ce nun sai ce wal ƙalami wa ma yasduruna tun da ya rantse da shi ce farko shi ne kalamul makadiri na ubangiji da yake kaddara duk abin da halittarsa za ce gaba daya shi ya rubuta na biyu shi ne kalamul wahayi alƙalamin na Allah ne shi kuma wahayin duk abin da za a yi wa annaba da manzanni alaihi salamu wanda shi kuma alƙalamin daban yake ya rubuta biyu ne na Allah sai guda goma su ne na ɗan adam daga ciki akwai kalamu tauqi'i anillahi alƙalamin da suke masu shi suke wakiltar Allah sune fuqaha malaman fiqhu za su faɗi cewa kaza ga yanda ake ibada ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza malaman tafsiri malaman hadisi sune duk abin da suka faɗa a madadin Allah suka faɗa to sai akwai kalamar hisab alkalamin lissafi shi kuma da shi ne ake kafa kamfanoni ake kafa ma'aikatu ake cinikayya yaro da ubangida komai da alkalami ake tantance shi in shekara ta zo in wata kaza a gane riba a gane faduwa kuma a gane nawa aka zuwa alkalami kwaya ɗaya ne yake tafi da tattalin arzikin duniya gaba ɗaya sai kalamul adibba alƙalamin likitoci da duk dangoginsu da duk wani rabuwar tare da ake wani bincike na kula da lafiya kowane irin nau'in likita ne alƙalaminsu ne na kiyaye lafiya kar ta salwanta in ta salwanta yanzu a dawo da ita a saita ta shi ma alƙalami ne ke tafi da lafiyar duniya gaba daya sai ƙalamin tauƙi anil muluk shine alƙalamin gwamnatoci shine wanda sakataren gwamnati yake yi duk abin da aka yi sakataren gwamnati zai rubuta shikenan ai signing ya zama doka in rigima ake ana yaƙi kawo ƙasaitacce ƙazamin yaƙi a duniya in ka ga ya tsaya sai alƙalami ya yi rubutu shine masu mulki idan wannan ɓangaren da wannan suka yadda a aje makami a din wannan ya yi signing wanda shikenan an gama to sai kalamul adil alkalamin adalci shine na alkalai su kuma wanda shine za su karɓi haƙƙi wurin wanda bai cancanta ba su mayar da mai shi abinda aka zalunta su bi masa kadi wanda ya cancanci kisa su zartar da hukunci dole za a yi shi ma alƙalami ne wanda shi tabba yake duniya gabaki ɗaya a ɓangaren adalci sannan sai a kalamun tarihi alkalamin tarihi shi na abin da ya faru ya wuce da ba don shi ba da ba musan abin da ake zamanin annabi adamu alaihissalam kai abin da ya faru sarkin Kano sarkin Kano sarkin Kano kusan alu ko shi ma da ba za mu sani ba tarihi ne yake rike abin da zai mai da kai mutum kuma ba tarihi ba mutum domin daddaba ba ta san an yi wata kafin ita ba ba ta san za a yi wata nan gaba mutum shi ne yake sanin wanda ya zo shi ne ake laisa bi insani wala aqilin wala ya'i tariha fi sadrihi wa man wa'a akhbara man qawluhu adafa amaran ila umrihi wanda ya rike abin da na mutu abin rayuwar mutane su gaba ce shi ya ƙara wata rayuwar ne akan tasa ya samu goge wasu kuma shi tarihi zai gaya maka ya aka yi kaza ya faru ya ya kafu ya ya bunƙasa ko mai rusa shi shine tarihi amma in aka jera maka kawai an yi kaza an yi kaza daga farko ƙarshe wannan ba sunansa tarihi ba labari sunansa shi tarihi ya gaya maka dalili ya ga maka dalili yanzu misali annabi sun ya je madina ko alayhi ya hijira mutan madina sun tare shi sallallahu alaihi suna ta suna ta kida suna munna dala albadr alayna min saniyatil wada wajaba shukru alayna ma da alillahi da kaga wannan ka faɗe shi ba tarihi kai ba amma kana son tarihi sai ka ce da zai zo garin sun tabbatar da shari'a zai zo duk wanda ya kisa sai an kashe shi wanda ya sata sai an ke masa hannu wanda ya zina sai an jefe shi wanda ba shi da aure a masa bulala wanda ya shage za a yi masa bulala amma me yasa suka tare shi suke munna to wannan shine tarihi me ya jawo sun san wancan za a ma suke munna a wannan to shine tarihi to alƙalamin sa daban sai kuma littafin hana runtu kalama shuhud in aka ciniki aka gama sai kaga an ce wane ya sayarwa da wane abu kaza amma shaidin mai saye wane da wane sai su sa hannu ko shine kalama shuhud alkalamin hana runtu yasa Allah ya ce ya allazina amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin musamman faktubu ku rubuta da duk aka gama sai ce zalikum aqsadu indallahi wa aqawmu lishahadati wa dana Allah tartabu shi tsakin sa alqalamin hanaruntu to sai qalamu ta'abiri alqalamin fassara mafarki shi ma ilimi ne mai zaman kansa mara wannan alqalamin bai isa ba sai mai wannan alqalamin shi zai iya fassara da wannan alqalamin amma wanda bai sani ba ba zai iya ba sai dai shiga rigingiminsa ya badan-badan wasu ya haifar da fitina shi ma zaman kansa yake shi muhammadu ibn sirina babban masani ne yana cikin tabi'una yana fassarar mafarki ya iya kuma farki annabi alaihi ya bashi kulawa don kusan duk sallar asuba an idar annabi alaihi sai ya tambayi sabiyar ruwanullahi alaihim akwai wanda ya mafarki in sun faɗa sai fassara wani lokaci a fassara sai na abubakar da jilan hukunin fassara mafarki ne sai ya fassara wani lokacin ya fassara annabi alaihi ce kayi daidai wani lokaci ce aba daidai kai kuma ba zai ce masa ga daidai din sai ya kyale su ya salatu wassalam to ana kulawa da shi masu iya fassara daban suke to shi ibn sirina ya iya suna rubutu wannan imam malik ya mafarki da mala'ikan daukar rai sai ce da shi yaushe ne ajali na sai masa haka da yan yatsu biyar sai tafiyarsa yayye ya ce kwana biyar ne ya rage ko mako biyar ko ko wata biyar ko shekara biyar sai yake magana amma malai ya tashi hankali ya tashi farka daga wacce ce mala'ikan daukar rai yayi min haka amma bai ga mun ba shekaru ne kwanaki ne oho ibnu sirri ne sa ba da gaya maka yake kayi karambani wannan biyar din Allah ne ke banta da su inda kuma fatihul ghaibi la ilmuha illa huwa shine inna allaha indahu ilmu sa'ati shine da wa yunzilu al-ghaisa wa ya'lamu ma fil arham kuma tadri nafsun ma za ta kasubu gadan kuma tadri nafsun bi ayi arjin tamut yace wanda yake ga maka kaga alqalamu ta'abir kenan shi ne wanda annabi yusuf ya fassara wa sarkin abin nan azizu misra wata ran yana zaune ibn sirina sai wani zo ya ce ya mafarki ya fasa kwai sai ya ga farin na bayan ya sake buɗe sake janyewa mai kwanye wanda sai sake ganin farin ya sake janyewa mai kwanye wanda sai ga farin sai ce anya ku kai kai mafarkin nan sai ce shi sai ce to aje a gaya makwayo a zuwa kama shi ce ɓarawar likafani ne in an yi mutuwa fasa kabari yake zara cire likafanin mamaci sai ke yi haka ne amma na tuba yi na tuba shi ne fasa yana ganin yana abin wani kai sai ga abin da kake to shi ne kalamun ta'abiri to sai kalamun rad kalamun rad shi ne wanda idan mutum ya kuskure ya rubuta littafi wanda yake da ilimi sai ya rubuta daidai ya dawo da shi ya ce abu kaza da abu kaza da aka rubuta ba daidai aka yi ba ga yanda daidai din yake ga yanda daidai din yake irin sa ne a jarida ake yi in an yi rubutu wani ya ba daidai ba sai a zo a rubuta wani abun ai analysis edita yi wani bayanai a warware wancan a faɗi yadda abu yake wannan alƙalami ne shi ma mai zaman kansa duk abin da za a yi ba daidai ba wanda ya sani ya rubuta warware da da kan da mutane kan daidai alƙalami ne zaman kansa su ne alƙalama guda goma sha biyu to kaga ubangiji ya yi nasa ne don ilimantar da halittar samu gashi guda goma duk da shi muke amfani mulki kaf na duniya alƙalami ɗaya ne ke tafi da shi abin da ya shafi shari'a ta duniya gaba ɗaya alƙalami ɗaya ne ke tafi da ita tattalin arziki alƙalami ɗaya ne ke tafi da shi hada-hada ta saye da sayarwa da bashi alƙalami ɗaya ne ke tafi da shi lafiya alƙalami ɗaya ne ke tafi da ita luga shine akwai ƙalamin lugat alƙalamin hannun harasa wani nahawu ne sarku ne philology ne abin da ya shafi balaga adab duk na kowane irin harshe alƙalami ɗaya ne sai na fassarar mafarki sai ko na tarihi sai na raddi su ne alƙulama goma dan ada yake tafiya da shi ce kullun hikam dan hikima Allah yi sana a rigi rubuci saboda kar abe kubuce annabi alaihi salam rubutan sa na wahayi 41 ko da biyu duk abin da ya so kaza ko a cikin tafiya ake sai an maza an rubuta an yi haka sannan lauhu ɗin ma an yi shi don hikima ba don bukata ba al'arshi Allah bai yi shi don yi masa rumfa ba suwana wata kursi bai yi shi don yi hau kai zauna ba ƙalamu bai yi don ajiye ilimi kada wato kada ilimi ya ɓace a manta ba kamar yadda ɗan adam yake rubutu bai don wannan ba sannan masu rubutu da lauyin mahuzu ba a yi ba don ilimin da yake a ɓace a tattaro shi a rubuta a can mai shi wuri da duk ba a yi wannan ba kawai da hikima ne amma wabi hal imanu imani da ita ya jib alaika ayyu hal insan ya wajaba a kanka a gare ka ya kai mutum shi imani da cewa akwai al'arshi imani da cewa akwai kursiyu imani da cewa akwai qalam imani akan cewa akwai katibuna imani akan akwai lauhu shi imanin ne ta'abbudi ibada ce dole sai ka kudire in baka kudire ba ka samu matsala imani kudirewar ita kadai ita ce ibada ka yadda akwai ka yadda akwai sana al'arshi mala'iku hudu ne suke rike da shi a wannan rayuwar amma in kiyama ta tashi saboda bala'inta da bal tashin hankalinta sai an ƙara hudu shi sala ce wai hamilu arshar rabbika fawqahum yawma idhin samaniya sai an ƙara hudu sannan takwas za su iya za su iya rike shi to duk an yi wannan sai ka yarda akwai kai imani da shi wa'annan duk gabaki ɗaya Allah ya sani dan hikima ba dan wata bukata ba to ina ga sai mu takaita haka ne magana akan alƙalamin alƙalamin da Mm-hmm. wannaru haƙon ujidad wuta haƙiƙa ce ujidad an samar da ita kaljanna kamar aljanna wuta haƙiƙa ce an samar da ita kamar da aljanna ma haƙiƙa ce an samar da ita sai ce falata milli jahidin zijinna karka karkata ga mai musu zijinna ma'abocin aljanci mai aljanci fitinan ne karka karkata gare shi marar hankali wanda ya ce ba wuta akwai abi hashim da abdul jabbar al-mu'taziliyin su suka ce ai ba wuta a yanzu ba aljanna a yanzu to wannan mubtadi'u yan bid'a ne su ko falasifa da suka ce babu nasu su kafirci korewa suka yi kora sai ko suka ce a wai sai kiyama ta tashi Allah zai ce da wuta kuni sai ta zama aljanna ma kuni sai ta zama ce ba gaskiya ba aqida wadda annabi alaihi wasallam zo da ita aljanna tana nan in kana so ka ji da farko ka fara ganin kissar annabi adamu alaihi salam in babu ita ba za a saukar da shi a ce ya adamu uskun anta zawjikal janna ba fakula min haragadan haisu shi ituma wala taqrabu hadhihi shajara wa takuna min zalimin ba za a yi haka ba sannan annabi alaihi salam ya tafi isra'ila da iraji ba zai ce ya je aljanna ya shiga ba ran da ya hudu ba ya ce ga aljanna nan ya ga komai sai da ya so da haka zai miƙa hannunsa ya tsunko inabin a ci sai fasa so da alkiyama wata gata sai da zai yin zai yiwu salasalama to kaga wannan ta nuna akwai aljanna wuta ita ma haka tana nan a aji ana zaune da sabai ruwan da aliyuran sai suka je aman wani abu ya faɗo garam sai annabi alaihi ce a tadaruna ma hazihil wajaba kun san wannan amma menene suka ce Allahu wa rasuluhu alam sai ce dutse ne ya subuta daga bakin gabar jahannama shekara 70 yanzu ya doki da banta shine Allah ya bude ku kaji da ba ita annabi sai ya faɗa haka sannan wannan wutar da muke amfani da ita ita ma shaida ce ana ce ciro ta akai kwallo daya daga jahannama da aka ciro ta daga jahannama aka sa jibril alaihissalam ya je wanke ta a kogi bayan ya wanke ta aka ce sake maimaita wankewa ya wanke ta sannan aka ba mu muke amfani da ita to sai bayan an cire wannan an wanke ta wannan da muke gani da duk bala'inta sai bayan an cire ta sannan aka ɗauki wutar aka shekara dubu ana hura ta ta fari fat kamar ataba suna aka samu laku suka sake hura ta ta jaje wur shekara sannan aka sake hura ta shekara dubu yanzu ba a ganin tafi a cikinta ta da kanta take ca da Allah zafin ta yayi yawa taimaka mu shi yasa azina lahabi na fasaini nafasin fi shita wa nafasin fi sayf haka sa ta suke numfashi sau biyu a shekara in ana mukumukun sanyi sai ta numfashi sai ka ji an ce jaura ta wuce ta ta bi ta kan mutane duk sun bushe lokacin zafi ma sai ta yi sai kwalara sai sankarau sai kaza ai ta fama sau biyu take sannan akwai wata sarƙa ita kuma a ziga jikin har yanzu ziga ta ke su kwana kura ta ita ce wata ba za a sa wa kowa ba sai wanda ba shi da imani sai kuma wanda ba wai yana da kuɗi yake ciyarwa ba wanda yake da wanda zai iya ciyarwa ya ce wani taimakawa masu ƙaramin ƙarfi yaƙi wannan wuyansa za ta shiga shi ne sun mafi silsilacin zar'u hasa wa wani zarhan fasulukuhu saboda innahu kana la yuminu billahi al-azim wa la yakhuddu ala da'amil miskin shikenan amin to ita wuta Allah shiga tsakaninmu da ita tana nan kamar yadda hadisai suka zo aqida ta musulunci ta ahlus sunnati wal jamaa wuta samammiya ce aljanna ma samammiya ce wannan ita ce kaida shi ce la tamil jahidin fi janna kar ka kata mai musu mabocin aljanci amma dara huludin dara huludin ɗauka gida biyu ne aljanna gida ce wuta mafi ce daru dara ko dara hudu da mai ce dara ne saboda idafa huludin mudafun ilai su daga huzifatin nono dara huludin gidaje ne guda biyu na dawwama lissa'idi wa shaki ga mai arziki ga mutsiyaci mu'azzabun muna amun mahama baki mu'azzabun shi wanda yake dan wuta matsiyaci za a dinga yi masa azaba shi kuma sa'idi muna amun za a dinga yi masa ni'ima mahama baki ko shi wazo duk zaman su dan aljanna ni'ima za a ita masa ba kakkautawa kullun tsara ta aiki shi kuma dan wuta kullun tsara ta aiki Allah ce fa zuku falan nazidukum illa azaba haka ake ta yi kullun to wannan gidaje guda biyu ita wuta Allah ya yi ta ne amma bai bari sai domin batacci dan batattu Allah ya yi wuta Allah bai ta dan shirye ba Allah sa mu cikin shirye to ita wuta akwai jahannama ita wannan ta masu sako ce ita jahannama ana yi ta ne kamar wurin wankonki zuwa ake a yi ƙira in aka saka karfe a wuta ana sa ziga zigi ana ana duka yana dadada sai a cire duk tsatsa jikinsa zai da karfa to duk wanda ya mutu ya shiga jahannama wannan zunubin za ta wanke kawai in ta gama wanke kaf sai a cire shi sai an kai ranar da jahannama sai dai iska ce za ta dinga kada kauranta babban babban sai ta rushe gaba da yawa faduwa za ta ita ba za ta ba za a zauna a cikin ta har abada ba wani suka shiga sai an cire su to sai laza ita kuma ta yahudi ce duk yahudin ya mutu alaza zai dawama sai hudama ita kuma nasara a cikin hudama za su dawama sai sa'iru ita kuma ta sabi'awa ce wata firka ce a cikin yahudawa sai sakar sakar ita kuma ta majusawa ce sannan akwai hawuya ita kuma ta munafukai ce ita ce ta ƙarshe Allah ce fi darkil asfali minan nar munafiki mugu ne wa yana da wuya shari da shi za ku rufe kofa ku yi shawara ku yi mitin amma munafiki ya koya wani abu sai je bayyana an zauna cikin amintattu amma sai je illa sun wahal da annabi alaihi salamu fiye da yadda kafirai su kai a ciki za su zauna a kuma sai je su warware sai su shirya wannan su shirya wannan su shirya wannan annabi na ganin sai kale akwai wanda sai da ran da mutu abin yayi zafi yana mutuwa annabi alaihi da kansa ya ce ma ta lema munafiqun kabiru eh ce yau mun babban munafiki ya mutu sai fallasu mala annabi da kansa ya ce ma ta lema munafiqun kabiru babban munafiki ya mutu ya cutar to ita hawiya ta ce Allah ya to ita wannan wuta jiki irin na duniya ba zai iya karbata ba yanda jiki yake jin wuya darɗaɗi da ciwo a na duniya haka na lahira ma yake ji haka aka tsara amma shi jikin duniya an tsara shi ne zai mutu zai kare zai iya zama ƙasa amma wancan ba zai zai wanzu ne ba zai canji ba azabar wutar kuma ba wuta ce irin wanda muka sani ba saboda haka haƙorin ɗan wuta ƙwaya ɗaya ya fi girman dutsen uhudu kafaɗar ɗan wuta daga dama zuwa hagu matafiyi gwanin doki sai kwan bakwai na tafiya a kafaɗarsa don duniyarsa ta fi mul bakwai sau da wata lahira ta za ta ce wannan ciki ya isa tilirinta shekara dubu man ta hangogo ya ma ɓace gaba ɗaya saboda musifa to ita aka shirya wannan sannan akwai dangogi na azaba daban-daban daban-daban a ciki shi ce mu'azzaba akwai azabar wuta ita kanta zunzurucinta ta ci ta ci ta ci ta ci akwai kuma anhami tafasasshen ruwa yana da balbala shi kuma za a dinga sha haifar da walsa akwai zamhari na wuta mai tattasa jiki ya zama kamar kuturta ce ta fito sannan akwai kuma zabzaba ka harabaiya irin yadda lantarki yake kama abu girgiza zuciya tsaye da bugawarta ita ma akwai narun lahil mokada allaci taɗalewa alal afida ta zuciya take taɓa sannan gurare da ake ƙonuwa akwai gurare masu haɗari likitocin fata su suka san haɗarin fata da haɗarin wuta sun raba ɗan adam baligi gida ɗari dangane da awon ƙuna daga kansa zuwa wayansa wato tara bisa ɗari ne daga ka zuwa waya tara bisa ɗari daga ƙirjinsa labba zuwa ƙarƙashin cibiyarsa sha takwas bayansa da ƙarƙashin wuyansa mahaɗa zuwa mazaunansa sha takwas sannan hannunsa na dama daga kafaɗarsa zuwa ƙarshen zuwa ƙarshen ɗan yatsa tara hannunsa na gushi ma tara sannan daga mazaunansa cinyarsa zuwa ƙarƙashin tafin ƙafarsa sha takwas daga hagu shi ma sha takwas sannan al'aurarsa kuma ɗaya wa lissafa mu kashi ɗari to da ta taɓa likita yana duba ya san fasantar ɗin da wuta ta ƙona ɗan adam to wangiji da ya tsara wannan fata za ta ƙone ga baki ɗaya sai canza wata kullum ma na jiza juluduhum baddan na hun juludan gairaha da ya zuƙula azaba canja musu wata sannan ƙona yana da illa a fuska in ta taɓa fuska ta ɓaci sai Allah ce talfahu wujuhahum an-nar akwai da aka ware fuskar kawai take kama sannan kuna a ka yana da matsala sai Allah ce na za'atil lishawa naman kai take kama ta kwaye shi ta cinye shi sannan kuna a zuci illa ce da shi sai ce tadalu alal aqida sannan kuma wani lokacin sai a rufe su da ita gaba daya gabar da yamma kudu da arewa sama da ƙasa a haɗa bihim surajiquha ta rufe tana haɓaɓɓaka tana walwala zuwa gurin hutawa sai kuma kishirwa sai yunwa sun sai nemi taimako sai a ba su zare laye su mina wa laye gune mai jiu in su nemi ruwa kuma ya sayi su ya gaso kalmuhuli ya shi wuli wajo habisa sharabu wasa almurtafaka da an kawo shi fuskar ta gani sai ta kwakwabi ta zube amma haka mutum zai shi a kyawa haka fa mai wannan zai dawo mututu wannan kunan ne akwai kuma na cusawa mutum bakin ciki daban la maqatul lahi akbaru min maqatikum anfusikum duk wani mai dan ade gusguna dan adan ki abinda zai fata masa rai idame shi sai Allah ya fi ku haka zai mutane a wuta amin sannan an gamu da wannan ga zafin gawa ne ne sai kuma a fara neman taimako zabaniyawa dama su riga sun gwaba kowa zo zai shiga sai sun ce alam ya cikin rusulun minkum ya tuluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha manzani ba su zo ba ko wakilansu ba zo malamai suna muku suna gargadin wannan ranar kalubala yace a sun zo walakin haqqar kalimatul azabi alal kafiri me za a ce ila dihulu abwa ba jahannama khalidina fiha fa bisa masawal mutakabbirina tur da makomar masu girman kai wanda ba sa karɓar gaskiya sai an gwaba sannan a shiga in suka nemi zabaniyawa su taimaka ba za su yi ba sai a ce a rabu da su a kama maliku shi kansa yarin gidan wuta Allah ya ce wa na dawo ya maliku za su yi da kira maliku maliku maliku daga sai an shekara dubu ya ce kai me muradinku ne sai ce liya kade alaina rabbuk burin mu Allah ya san cire mu dan mu mutu mutuwa kawai ita ce burin mu sai faɗa musu kalmar tafi wutar zafi sai ce innakum makisuna haka za ku dawwama sai burza su lafiya to sannan sai su koma ga Allah ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فأترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل bamu da rai Allah ka hadice mu ka kuma karɓar mu yau ka sake raya mun shiga wuta Allah mun yi ikirari mun tabbatar maka mun yi laifi shin zaka taimake mu fita salasha annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in shirak bihi tu'minu al-hukmu lillahi al-aliyyil kabir yana abiya baci sai sake neman taimako a taimake sai ce awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir ban raya ku ba duk wanda zai iya tana na ba ku duk wata dama kuka ki amfani da ita yanzu za ku zo taka za ku dawo to ɗan wutan da ya kai haka to abu ya ɓaci to daga nan sai su sake ca da ubangiji farji ina na amal salihan gairar lazi kunna na amal bai da modu yana za mu yi aiki na garba irin wanda muka yi da ba sai a sake ba su amsa kauta ta guma musu bakin ciki to daga wannan turmi na hudu to sai su ce da ubangiji galabar alaina shi ke wato na ubangiji tsiyatar mu ta kure tsiyar mu ta kure babu sauran tsiya Allah ce haka ne su ce su to iksa ofiha wala tukallimuni ku ciki karkon da ƙara magana tana sai a yimke ta gaba ɗaya a wala ce ta rufe ta kaf to ce ran nan Allah zai fara ƴan wuta a zaba Allah ka kiyaye sai a yimke ta kaf ba wanda zai fita to a wannan lokacin ubangiji in yace kasu sake magana to sai a cire furci sai a rufe bakin sai zama dum idan ya ji bala'i ya kuka ya kiran zaba-zaba ne rahama ce sai a bar shi sai da goma masa ba wanda zai iya fitowa ya faɗawa sannan in ya ga an jawo ɗan uwansa ɗan wuta ana jansa gaban wuce ana dukansa ya ga ba zaba ne ya girma rahama ce sai a janye ganin in ya ji kururuwa ta ɗan uwansa ɗan wuta ko ya ji rurin wutar kansa shi ma rahama ce sai a janye jin haka za a bar shi ana goma masa bala'i tutur ba zai fita har abada shi sa ce dara hududi lisa'idi wa shi mu'azzab mahama bai in dai yana na haka za a ci gaba da masa to wannan ya sa Allah sa kama na musulunci da ya saboda gudun wannan duk abin da za su suke ta kokari mumini ya fahimci kimar imani muddar mutum ya je wa Allah ba imani sai ya gamu da wannan kowa ya shi shi kuma imani shi ne abinda mutane yau suka ɗauke shi a banza ba su ɗauke shi da kimar komai ba shi kaɗai zai hana wannan shiga wutar kuma da shiga wannan matsayin da Allah zai ce iksa ofi ha wala tukallim shi kaɗai in aka zo mutuwa Allah ya sunce shi to mutum ya tsaye da ba zai ƙara arziki ba Allah ya kiyaye amin to shi ta kuma aljanna ita kuma darun ne lissa'idi muna amun mahama baki ta za dinga yi masa ni'ima buddar ina raye ita aljannar haka take kama a kewaye kudanda akwai wacce take a tsakiya ita ce jannatul firdaus ma ba a tsakiya a ƙasa ba ita ce sama kamar rumfa take ita kuma al'arshi ne mata rumfa tana sama ga jannatu adani ga jannatul khuldi ga jannatul na'im ga jannatul ma'awa ga darus salami ga darul jalali su suka kewaye to ita kuma jannatul firdaus a cikinta maqamul wasilati maqamul wasilati ko shi annabi ke zuwa ya zauna duk aljannar yanda rana take huduwa haka makamalo shi yake tura duk aljannar Allah yana nufin ya ni'imta ɗan aljanna da ganin annabi alayhi salam kullum shi zai zo nan ya zauna yanda rana za ta fito gidan kowa akwai haka zai fito a gidan kowa shine makamul wasilati haka Allah ya tsara aljanna saboda liyatana ama ahlul jannati bi mushahadatihi sallallahu alaihi wasallam saboda kullum yana fitowa anan kamar rana zai zo ya zauna shi kenan sai ya haska duk aljanna kowa yana ganin sa da isa to wannan shine ni'ima kuma wannan ta nuna mana annabi alayhi salamu Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode ka samu ka zama al'umma wannan annabi mai tarin albarkar sallama Allah hore mana kaunarsa ta gaskiya barkakakkiya da wamamiya hore mana biyayya gare shi da amincewa a gani ba mu ba duk aljanna da ibrizi ya ce ai ita aljanna so ce ta dinga wunsa kamar yadda hawaki suke bin mai kiwonsu tsawa Allah yi mata ta ce da sai an je kiyama saboda sanda take masa alaisa ita kanta aljanna da binsa za ta dinga yi a duniya Allah sai da ita shi sa mala'ikun da suke aljanna masu salati sun fi kowane mala'ika farin jini a aljanna ta fi son su so da suna ta faɗar sunan annabi alaihi salam ita shi kan yanda ka san shuka in an mata ruwa za ta dinga yabanya to haka annabi sai ke aljanna ambatan sai ke aljanna shi take rayuwa to shi sa an shiga Allah ya mana wannan arzikin to duk koyaushe ita aljanna dole sai ya ya zama yana haskaka ta koji zai fito duk aljannata ya fita ya shiga kowane gida duk su gan shi to shine ita kanta aljanna jin dadin ta ba wai na ciki ba ma alayhi salatu wassalam tabbatar Allah ya fifita annabi alsan akan duk abin da ya halitta ko na fifikun har abada ya ci gaba da yan aljanna aka je kowa ya san an fi shi ya tabbatar annabi ya fi kowa a gurin Allah shi yasa ya masa wannan ya masa ranar Isra'i a ƙasa alayhi salatu ya masa ranar Mi'raji a Mala'ul Allah ya yi masa fi a rasatil kiyamati sannan a cikin aljanna ma ya masa ya fifita shi kan dukkan halittar Allah na sallam amin sai ce imanu na bi khawdi khairir rusul hatim ban gaskiyan mu da tafkin fiyayyen manzanni hatimun wajibi ne kama karja a nafin naƙali kama yadda zo mana a cikin ciro a cikin hadisai cewa annabi alayhi salatu wasallam yana da yana da yana da tafki na shan ruwa al'umma za su je amma an ce kowane annabi ma yana da nasa al'umma su ce za ta je annabi alayhi salatu wasallam shi ma yana da nasa amma nasa shine alayhi salamu wanda ya zo a ingantattun maganganu wayancan akwai maganganu akan bayanan da suka zo akan su amma wannan jawabin da maganar ya zo bi martabati tawaturi ba ahadi bane shi yasa ce imani da wannan tafkin wajibi ne kamar yadda yazo a cikin hadisai sai an yadda Allah yana da wannan tafkin yace yana da modai kamar tauraron duniya amma mala'iku ne za su zo su kewaye shi masa kawanya su zo su kawanya su zauna annabi sai taho ana neman wata mutane za su zo dinga sha ana zuwa ana sha ana zuwa ana sha ko yana daukan wato moda yana dauka ana sha ma banda malamai su malamai ba za su sha da moda ba in an zo annabi shi da kansa zai dinga diba da tafin sun albarka na ce an go malam na sha dauki malam na sha kai ma wani karbu ka sha kaga ya saboda alfarma ko kuka wakilce ni a duniya sai a zo a ta ba malamai sauran kowa kuma ya dinga diba to amma wannan tabkin a ina ike mana suka ce sai dai ka haƙura kafin a tsallake siraɗi ike ko bayan siraɗi shi ma ba za ka sani a yadda dai akwai amma magana ina ke sai dai a yi ta kama kane a bashi a yi imani akwai akwai sai ce na lo shirba minhu a kawamu waɗansu mutane za su samu sha daga wannan tabki amma kwatan kaɗe da rairaya sai ce wa fau bi ahdihim suka cika alkawar sai wanda ya cika alkawar ya rike sunna ta annaba sun tun daga alkawarin Allah da yace alastu bi rabbikum qalu bala anta rabbuna tun daga wannan ya rike bai sauka ba to shi zai sha wannan amma kana da ya kare mane ita sai ce wa qul yuzadu man dagau ka ce za a kore wanda suka yi shishigi suka wuce gona da iri suka saba wannan alkawarin za a kore su kamar yadda ake koren zautaccen rakumi haka za a yi annabi alaihi ce in sun taho sai mala'iku su ɗauki kulki su dinga duka ya kore su sai annabi alaihi salam ya ce ala halumma ala halumma ala halumma ku zo mun gani ku zo ku zo gani sai mala'iku ce karbar da luba da a bayan ka sun canja abin da ka dora su akai sai annabi alaihi salam ce fasuhuka fasuhuka suka a nesanta su a nesanta su a nesanta su shikenan ta baci Allah ya kiyaye mu fadawa cikin wannan garar to shi ma mutanen yau ne ba sa kula ba sa kula sai aiwa mutum haihuwa ranar bakwai wadda a nawa sun yawa zuri'a sa aski aka abuna gashi aka biya wanzami sai mata su ce ba za a yi aski ba wai za su ɗau yaron a bidiyo za su harba ba sa gudun wannan gurin mutum ya je a kore shi tun a fatattakin mutum fatattaka taka korar kare za a yi wa mutum a wannan gura yana barin abin da ya zo da shi sai suka son zuciyarsa shi kenan sai a kori mutum da shi sa amin abu ne na mantso ƙwarai da wannan gurin tankaɗe da rere da yake cikinsa ba kan gani ba ne shi sa da ka wato gudugun gudugun na mutane duwatsu a ilimi tsoron gurin nan suke ci in ka duba alkadi iyadu da ya gama a shifa bi tarifi hukukil mustafa sallama ai da ya zo yana wa Allah kirari yana faɗa irin abin da yi a har na bihi jihuna saboda na wasu mun hana idan mu bacci wasu amana bihi hawa iran mun yi amfani da hankalin wanda isa hankali bihima yatina karima irdihi don mu kare girman mutuncinsa alaihi salam to da ya gama sai ya ce wato abin cikin abin da yake roƙonka an ta hamiya a radana an narikar mokada ka kare mutuncinmu daga wutar ka wacce yake horariya wata da alana min mallayu zadu iza zidar mubaddilu an haudihi ka sanya mu cikin wanda ba za a yi wa korar kare ba lokacin da za a yi korar kare ga wanda suka canja addini duk da wannan tsoro ike ji kada ije nan a cina cikin mubaddilu ta ji alina mai mallayu zadu iza zidar mubaddilu an haudi ka sa ba ma cikin wanda za a kora lokacin da ake korar wanda suka canja addini ga wannan ko tafkin nasu alisa sai kuma ana sha an daina kishirwa ko shikenan shi na yana daga cikin khasa'is na ɗakin ka'aba da take da gurare ko ina in ta san mara haka take dan taku ɗaya sai ga khususiyar sadaba dan taku ɗaya khususiyar sadaba dan taku ɗaya khususiyar sadaba daidai wannan inda rana khususiyar sa ita ce Allahumma asqina min haudin nabiyika sallallahu alaihi wasallam shikenan ko azillana ta ta zilla arshika yawma la zilla illa zillahu kana zuwa gurin zaka roka kai mana inuwa ƙarƙashin inuwa al'ashin karen da ba ta inuwa sai ita wa askina min haudin nabi ka sallama ka shayar da mu daga tafkin annabi alaihi min ka afi sallama sharbatan la zama ba da ha abada shan ba za mu ƙara ba za mu ƙara kishirwa ba sai ka wuce ko shekaru nan gurin wannan ake so ka roƙi ubangiji a wannan tana da abubuwa da yawa a jikinta ma dai wannan tun da larura ce ta jawo an an faɗi wannan da to wannan shine baiti na karshe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam